الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama an situ rahimakumullah
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
آه منافسهم wannan sura ta suratul naziati mun kwana akan aya ta hudu zamu tashi kan wannan aya ta biyar cikin yardar Allah ubangiji ya bude wannan sura da rantsaran guda biyar ajiya ayoyin da suka yi bayani muka karanta su dukkanin su iftitahiyya ce da Allah iya wannan sura da rantsuwa guda hudu yanzu wannan ita ce cikon rantsuwa ta biyar din wanda Allah subhanahu wataala yana da iko ya rantse da duk abin da ya ga dama ya rantse da shi sabanin mu halittar Allah ba za mu rantse da wani abu ba in ba Allah ba manzo Allah yake cewa man kana halifan fal halif billah duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah ba a rantsuwa da wani abu ba Allah ba to amma shi Allah shine mahalicin dukkan komai yana da damar da ina da ikon da zai rantse da duk abin da ya ga dama ya rantse da shi da haka Allah ya rantse da waɗannan mala'iku waɗanda suke fusgar ran kafiri a yayin da za su karɓi ran kafiri ya rantse da waɗannan mala'iku waɗanda suke karɓar ran mumini cikin nishaɗi ya kuma rantse da mala'ikun da suke ninkaya wato daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama da ran mumini domin rige-rige a kai shi zuwa ga illiyina ya rantse da mala'ikun da suke wato rigaye suke tsere wajen kai ran mumini to duk waɗannan rantsuwa ubangiji ya rarrantse da waɗannan abubuwa akan me akan cewa lallai lallai wallahi za a kashe kuma za a yi muku hisabi da haka Allah ce fal mudabbirati amra Allah ya rantsa mala'ikun da suke gurgurje al'amura na Allah wato ubangiji subhanahu wataala shine mai dabbir al'amr shine mai gurgurje al'amura amma akwai waɗanda suke wukala'u waɗanda Allah ya sanya su kamar in charge kowanne akwai bangaren da aka bashi wanda zai lura da wannan bangare na abin da ubangiji subhanahu wataala ya gurguje to sai kuma a sanya gane lura da yanda wannan al'amarin zai gudana to akwai mala'iku waɗanda Allah subhanahu wataala ya wakkala su zuwa ga ainihin waɗannan gurguje waɗannan al'amura a cikin su akwai mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam akwai mala'ika mika'ilu akwai mala'ika isra'ilu akwai mala'ika azra'ilu mala'ika jibrilu shi ne wanda aka sanya shi in caji na iskoki iska din nan waɗanda za ta Allah yake sakinta zuwa ga halitta to Allah subhanahu wataala ya ba shi damar gwargwaje ta daidai yanda halitta suke bukatar ta in ban da haka wannan iska ce ta karfin mu sai ka daga kamar tana kare kai amma Allah ya ba shi damar ya gwargwaje ta gwargwadon yadda za ta amfane mu a jiki za ta amfane mu mu shaƙe ta za ta amfani tsirrai da bishiyoyi da dukkan halittar Allah ba za ta zama ta yi ubiyani ba ta yadda za ta zama tana kakkare gidaje tana rurrusu abubuwa tana abin da tunda in Allah ya so azaba ne to shi sai a fice ta kuma babu wannan wato kaidi din amma yanzu wanda aka ba shi damar ya dinga lura da fitatta da irin yadda za a gurguje ainihin iskan nan to shine ainihin mala'ika jibrilu kenan sannan kuma shine wanda aka ba shi jagoranci na mala'iku idan Allah ya nufi mala'iku su yaki a bayan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan mala'ikun da Allah zai turo wanda yake in charge waɗanda za su fito da irin aikin da za su yi to mala'ika Jibril shine din mai lura da waɗannan bangarori to wannan shine shi tadbirul amri a bangaren shi mala'ika Jibril kenan sannan akwai shi Mika'ilu wanda shi kuma an wakkala shi da abin da ya shafi ruwan sama dan shi ma kada ya dubiya ni lamma azal ma kai ka dubiya ni in mun da sai ai mana irin tufan sai ya zubo irin tufan da iya har da duniyar baki daya ishare ta to Allah ya bashi tadbirin yanda ruwan zai sauka kallo miliyan kaza ko triliyan kaza ake so ya sauka to saboda haka ba zai karu ba kuma ga irin yanda ake so ko nahiyar da ake so izuba ga kuma irin siffar yanda ake so ya zuba to shi malaika malaika Mika'il shine duk zai lura da waɗannan sannan kuma tsirrai idan ruwan ya zuba to irin adadin tsirran da Allah yake so wannan ruwan ya tsirar wato su tsoro da bi da sabbin babun wannan zubar ruwa to duk shi wani mala'ika shine mai wannan tadbiri din sai haka in ruwan ya zuba sai a ce to ana son kwayar dawa yawa guda biliyan ko triliyan kaza ta tsoro da wannan ruwa gero triliyan kaza masara triliyan kaza duk wani abu da zai tsoro to sai an ba shi gwargwado a lissafinsa ba zai karu ba eh ba zai karu ba kuma zai rabu ba to waɗannan shi wannan malaika Mika'ilu shine in charge na wannan bangare shi ko dama Azra'ilu shine da yake an wakkala shi da karɓar rayuka ran mumini da ran kafiri ba ke ɗaya shi zai karɓa duk wanda ajalin sa ya cika to Allah zai sanar da shi da wata alama na cewa to ajalin wani ya ƙare saboda haka a duk ƙasar da yake a duk inda yake to za ku aje a karɓar sa ba zai ƙara sakan ɗaya ba akan lokacin da aka ƙayyaje masa na cewa wane zai rayu shekara kaza zai mutu rana kaza lokaci kaza ƙarfe kaza minti kaza sakan kaza to duk azra'ilu in charge ne ya karɓi wannan ya san wannan saboda haka lokacin yana cika zai cika aikin zawa'un mumini ne ko kafiri to shi kuma shine da aka bawa bangaren karɓar rayuka na al'umma da duk ma wani abu mai rai to shi kuma israfilu shi ne wanda aka wakala da busa busa kafo shi kuma ina nan manzala ce kafa na'am sai ya zan saki a duniya in ji daɗi kokarin da gama sahibul kutul karna kokarin da gama sahibul karnul karna alhali ko ga ma'abucin kaho ya sumbanci bakin kahon ya sa jira yake kawai ai masa izini ya busa kin ga lalace shi kahon yana nan yayi reji lokacin kawai yake jira kuma ya san lokacin an sanar da shi eh ran kaza ga watan kaza da minti kaza da sakan kaza lokacin yana yi kawai busa za a je yake nan duniya kwata tashi ba kiɗa to waɗannan su ne mudaddirati amran su ne waɗanda suke masu gwargwaje al'amari wanda Allah shine mudabbil al'amr amma waɗannan su ne masu tafiyar da wannan tadbiri na Allah subhanahu wataala a cikin kauni to su ma Allah ya rantse da waɗannan mala'iku akan me Allah ya rantse din nan shine ainihin latibu a sunna wallahi duk wannan rantsuwa da Allah yake har guda biyar muna gaya muku cewa lalle lalle za a tashe ku za a tashe ku ya ku fara makata ya ku kafirin makka to amma wannan hidabar da cewa ku fara makata duba da asalin waɗanda ake hidabar da su ne amma idan ba haka ba wannan hidaba ta gama kowa kowa ma isa ne cewa in ya mutu za a tashe shi amma abin da isa aka jingina zuwa kafirai shine wato duban jawabul qasami wanda wala ya kaddara aka kalfafa shi da lami ta rantsuwa da kuma nuna tokidi wanda wannan yake nuna cewa ana magana da munkir ana magana da inkar domin shi a ka'idar hujjar hadari a mutum zahir shine idan mutum ya zama hali ya zihiri ne wanda baya inkarin magana to baya bukatar a yi tokidin maganar in za a yi zance da shi ba a bukatar sai an yi an sa wata a za su toke ta amma inda ya mamuta rajid ne to yana buƙatar a sanya masa adwat daga cikin adwat toke ɗaya ko biyu ɗaya ma sha isa gwargwadon dai tarar da jinna in ko zama munkir ne to sai a karfafa maganar da a dace toke da yawa kamar yadda ake latuba asunna an sa labar kasani an karfafa maganar da shi an kuma sa nuna toke wanda yana nuna masu inkari to kaga mummi ne ko baya shi mai inkari cewa za a kashe shi dan haka sai mana yace ya kuku fara makata kenan eh duba da cewa kenan su ake hidaba da su sannan kuma wala hasa banna kuma wallahi za a yi muku shagi eh duk wannan rantsuwar da Allah yayi ka duba girman Allah kuma zai magana da wanda yake bawansa ka duba kaskancin bawa din amma wannan mai girma shine Allah subhanahu wataala yake hidaba da wannan bawa har ma yake rantsaran sai har rantsuwa guda biyar to akan Allah ya gaya masa ya tabbatar masa cewa duk da inkarin da yake yi tashi dai sai ya tashi eh zai mutu dan ita mutuwa ba a inkarin ta kiza Allah ce wannan zai ake garkar ai wannan shi ake nashi ai ba wanda ke inkarin zai mutu dan mu'min ne kafi kowa ya ji ana mutuwa kuma kowa ya yi imani da zai mutu amma a yana gidan ke sagar shine tashi shi mumini ya yarda cewa in ya mutu za a tashe shi amma shi ko kashiri shine yake inkarin cewa ko ya mutu ma ba za a tashe shi ba to haka da Allah ya faɗi wancan wato mutuwa din nan da cewa ga ta nan Allah ya ce ambata haso 162 Allah ya dinga ambatar mutuwa mutuwa mutuwa cikin alkurani to dama Allah ya faɗi wannan ne tunda baka isa ka hana kanka mutuwa ba to ashe ka sani ba za ka hana kanka tashi ba rasulullah ga ba za ka hana kanka tashi ba eh domin abin da zai hana ka a tashe ka shine kanka mutu kanka mutu to ashe ko in hakan ne to in dai har kana rasulullah in dai kana da ikon da zaka hana kanka mutuwa ai kana da ikon da zaka hana a tashe ka to ya kamata ka hana a kashe ka ko ko ba ka ba to akwai da yake hana ya mutu ko ka hana wani ya mutu ashe ba za ai ba za iya ba kenan to tunda ko ba za iya mutu da tubu a sunna kawai kai imani ma lalle za ka shika kenan eh za ka shika dole ne eh duk inda mutum ya kai da mulki ko ya kai da kuɗi ko ya kai da wata sarauta ko wani gata bai isa ce ba zai mutu ba bai isa ba duk irin abin da ka tayar arabat bani sasana yugo wa iha ijiman ala garbil husabi da majdati irabun sasana shekara da wato 700 yake suna mulkin duniya ko 800 ma suna mulki a duniya banu sasana amma kashi suna yana eh wannan ala adi ko wanda zuwacin ina adawa ina samudawa duk Allah ya tuga mana waɗannan ƙarfin da Allah ya bawa samudawa da irin karfin da aka bawa adawa wata shi ne aljibali biyutan dutse ma in yana son zai gida zai je dauko dala ikan tafi da ita ya kawo ta nan yola ya aje ta shi kadai baya neman taimakon kowa run kuma da ya tuttuko ne kawai ce kamar ka daga wannan wayar nan daga haka zai je girgide dalar ko goron dutsen baki da dauko ta ya zo ya aje inda yake so ba ma dutse wannan na na kasa ba irin duwatsun nan ma wanda suke sahara irin su zai girgide girgide irin na kusar kushi sai ya dauko dukkan kasar kasar kashe kawo kan nan ya kafa ce gidan zai shiga ba abu shi kadai kuma tun daga can zai dauko daga can kasar kashin ya kawo ta nan shi kadai ba wani mota ba amma duk karfin su ba za su mutu ba ba za su mutu ba kuma su mutu kuma abin da Allah ya musu ma iska eh sarsaran atiya Allah ya musu ita sai ga sunan sunan ma sar'a dukkan sunan kayayyu ka annahum ajazu halin hawiya fa hal tara lahum min baqiya ina rago su ka to waje tunda wadannan musu jirba ya kai ku dan dan kucilili eh kila kowa saboda haka in karfi ne bai hana su sun mutu ba in mulki ne kai ina fir'auna eh din mulkin ka kai mulkin fir'auna yana ina ya zama labari shi in kudi ne ina ƙarunu duk kudin ka baka kudin karu ba Allah ya bashi ma inna mafatihu lazim hu bil uswati uwa amma tare da wannan dukiyar yau ina yake kuma babu shi an gama da shi duk ilimin ka ina dan ba'u babu shi an gama da shi shi ma sai ka an yi ilimi masu ilimai fiye da kai su ma duka su babu sai ka duk wani abu da zaka yi takama da shi dai an gama sai ka Allah ina ga mana cewa lallai ita rayuwa ba ina dalil akhiratu da hila rayuwa a duniya ba matabbata bace na'am idan lahira dai shine wajen rayuwa ita ce rayuwa ta hakika lahira kenan ashe nan duniya ka zo ne wato matsayin kama wata kasuwa ce ayi ciniki ka je shan kwashe riba riba ita ake riba wanda duk zo kasuwa me yake nema riba yake nema duk wanda ina cinikayya a kasuwa riba yake nema to kai ma nan rayuwar da kake a duniya cinikayya kake to yi kokari ka samu riba in baka samu riba ba to zaka zama qaratul hasira eh zaka ma inna mahiya da zafin wahida zaka zamu zaka koma raja'a ce zaka koma karar da rajatin hasira koma wata ke tabbiya koma an gama hasara hasara da ba za a yi riskar da ita ba ba za a riske ta ba eh duk wanda ya hasara a rayuwar duniya to shi ne ya gama hasara duk wanda ya karɓi ransa wato ina mai hasara a duniya hasarar duniya wal akhirah in dai aka hasara duniya to an yi ta lahira in aka yi hasarar duniya an yi ta lahira don haka waɗannan su ne wato jawabu shine jawabin rantsuwa duk wannan rantsaran san Allah ya yi su ne akan tabbatarwa da kafirai da ma wanda suke ma mu'minai su ƙara imani akan cewa Allah zai tashe su kama bada ana awwala kharqin iri irin yanda Allah yake ka ai kai da dai Allah ne yake na'am domin ko shi kafiri ai baya inkarin cewa yin sa akai ai ba zai shi yayi shi sai dai Allah ne ya ce ba Allah ne ya shi ba ya kuma ya wani abu ya ce ne shi ko gunki ko wani abu da ya ce shi yayi shi amma dai baya inkarin cewa halittar sa akai ba shi ya kansa ba yanzu da haka kuwa inda aka yi shi din nan to haka nan kuma ya ya ya ya, ya shi kansa ya yadda cewa kuma zai mutu to a inda yake inkarin cewa zai tashi to shi ma kada ya inkari eh Allah ya rantse ya kuma rantsewa ya kuma rantsewa ya kuma rantsewa ya kuma rantsewa akan la tuba sunna wala tuhasabanna wallahi za a tashe ku kuma wallahi za a yi muku hisabi wannan shine duk wato wato wato jawabin rantsuwa a yaushe ne za a tashe ku kuma a yaushe ne za a yi muku hisabin nan za a tashe ku za a yi muku hisabi a yau matafifin rajifa a ranar da mai girgizawa wato take girgiza wato take girgizawa ita ce ainihin busa ta farko da za a yi wanda in aka yi busar duk wani abu sai ya girgiza duk abin da ka sani duk wani abu sai ya sai irin karar wannan wato busa in an yi duk wani abu da sani sai ya kada sai ya yi rawa saboda haka Allah ya ambaci ita wannan busar da rajifa ce mai girgizawa ce a ranar da mai girgizawa take girgizawa dan ka san abin ba na wasa bane shi ba na wasa bane ya ishe ka dai wato mai girgizawa bam ɗin da tashi a zanwan an ka tambayi waɗanda suke makota gurin ya suka ji girgizawa a kowace da ya ce fankar sama ce ta kawai ga fat ta faɗo fanka ce tana girgiza sai ta faɗo ba wanda bai girgiza ba gidajen sun girgiza masu gidajen masu girgiza duk kayan gidajen ma komai ya girgiza kowa ya wuce ya san alkiyama gudu kawai ake yi abin hawa wannan yi gabas wannan yi yamma wani ko ina ma shiga ake kawai ana barin gurin to wani dan abu ne fa kankani wanda wanda yake cikin nan gari ma kina ma bai san ma an yi ba amma duk wanda yake wannan gurin ya ji wata musiba da bai taba ji ba ya ji wani razani da bai taba ji ba ya ji wani firgici da bai taba ji ba to wannan fa ba komai komai bane ko wanda yake cikin zonuwan din a lokacin da ya tashi duk irin abu ne ji to dangane ga wannan rajifa din da Allah ya faɗa ba komai komai bane bai ji komai ba sai haka ranar da za a musu ga wannan to a ranar ne za a ji girgiza girgiza ta gaske babu kuma wanda ba zai tsorata babu babu kuma wanda ba ta firgita ba kuma ana tana girgizawa ta tubabbu har radifa alhali mai kuturna kuma tana binta shi ne mai kuturnar ita ce busa ta biyu ana busa ta farko din nan tsakanin waccan busa da wannan busa shekara arba'in da haka ta zama mai kuturna don babu wani abu da ya shiga tsakanin shi ya ce mai kuturna duk abin da ya zama ina bin wannan kamar ya ina goyo ya goyo shi kenan ya bu bayan sa to ita ce busa ta biyu kuma da zarar an yi busa ta farko rajifa kenan bayan shi ta girgiza al'umma to bayan kuma kuwa wato ainihin shekara arba'in sai kuma a yi busa ta biyu shine ita kuma rajifa ɗin to lokacin da aka yi wannan to shi kenan kuma tashin alkiyama in ta zo kenan shine tuba a sunna wanda haka banna a yaushe yau matarjifin rajifa da tuba har rajifa eh za a tashe ku za a yi muku hisabi a ranar da mai girgizawa yace busar farko take girgiza ku sannan kuma bayan shekara arba'in ne ku firla kuma take binta shine ainihin busa ta biyu to a wannan rana ne za a tashe ku a wannan rana ne za a yi muku hisabin dukkanin abin da kuka aikata tun daga ranar balagarka har zuwa ranar da ka mutu duk wani abu da ka aikata akwai mala'ika wanda Allah ya wakkala da kai wanda yake rubuta kowanne irin abubuwa da ka aikata hatta abin da ke nan bahashi an ce kai hatta hamma in kai sai an rubuta ran kaza ga watan kaza lokaci kaza kai hamma in kai atishawa ma sai an rubuta sun ce hatta ma abin da ke nan bahashi ba wai a'a ana rubuta kawai ladan da zunubai ne kawai ba duk ma abin da ka aikata kisa bawa zai ga littafin sa za a ce da shi ikra kitabaka ka fa bi nafsika yawma alayka inda ka san wayar hannunka duk abin da kai jima recording take maka in ka kira za ta gaya maka lokaci kaza karfe kaza lokaci kaza an kira ka ko ka kira haka kana ta yi tana ta tara maka tana ta kirga maka to fiye ma da wannan abin da kai ka manta ma kayi in ka duba zai ga gashi kayi sai dai a tuna maka kawai to shi ma a lokacin zai ce mali hadar kitab la yugadu sajiratan wala kabiratan illa hasaha wani irin littafi ne wannan baya barin kankanin abu wala babba sai ya kiyaye ya kididdige gashi na abinci saboda ko Allah ya tsere da adalci akan kowa Allah ya da adalci akan kowa duk abin da kai ba abin da zaka musu babu abin da zaka musu abin da kai in ka manta shi to ubangiji ka baya baya wannan abin baya bacewa ga ubangijin ka kuma baya manta la duzur bi wala yansa wannan abin ba zai bace wa Allah ba kuma Allah ba zai manta shi ba saboda haka Allah ya rubuta maka Allah ya kiyaye shi Allah ya tabbatar maka da shi saboda haka sai a ce da kai karanta littafin naka sai ka karanta shikenan kuma ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba shikenan yau kanka ta ishe ka ba mai hisabi da kan kanka da kanka za ka yi wa kanka hukunci to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan dan Allah ya tabbatar mana cewa alƙiyama za su tashi Allah ya ce qulubun wasu zukata yawma idin a wannan rana da wato ake busa ƙaho din nan a wannan ranar da radifa din nan kuma ta tubo har radifa din nan to wasu zukata a wannan lokaci hashi'a Allah ya ce wato mai makaskanciya ce wato ayin gulubun yamma izin wa gulubun yamma izin wajifa wato mai tsoro suna cikin firgici suna cikin firgici suna cikin tsoraka suna cikin rorawa eh saboda ba san me za ta gani ba ba ba san me za ta gani ba wannan an lakkara ne domin an yanzu zuka kaka dire domin shi mumini kullum ina wato ainihin raja'i ne ga Allah inda je ji wa imani da Allah dama ai cin a kabari su bitin lafi da zina amanu bil kawai da su sabiri filafi duniya bil akira saboda kai ma idan ko jarabar shi akan in kai abin kirki ka sani kuma kai abin kirki ba ka sani in tsoron naka kai kaɗan ne kamar jami'a in an ce yau za a kafa result za a kowa yana cikin tsoro amma dai wanda ya san dai yayi abin kirki ina da wani ƙarfin gwiwa tsoronsa ba shi da yawa amma wanda ya san ko dama shirme yayi to dama shi wannan dama ina jiran ma'aikata wai withdraw ne ma ko kuma ya aka ko kari ko bace to lahira ko dama sun ba a yi mata kari over eh ba kari over ba skill over ita game over inda kai game kai to over an gama kenan to saboda haka to a wannan wannan zukacin ana nufin na zukacin din tana cikin firgici da tsoro a wannan rana absaruha khashi'a Allah ce idan dinanta tana makaskanciya tana kaskantattu saboda kaskanci da tsoron abin da ta gani din saboda irin abin da ta yi dama tun daga lokacin mutuwa ai shi mumini jiya mun faɗa cewa ane masa bishara mumini lokacin za a karɓi ransa ane masa bishara shi ko kafiri shi ko dama tun daga ranar da za a karɓi ransa dama irin ma mala'ikun da suka zo masa tun daga nan zai san dama ya san abin da ya aikata ya san makomarsa ya san kuma abin da zai girba in an tashi alkiyama Allah ya kiyaye mu Allah ya ce kuluna waɗannan ma'abuta idan dinan nan waɗanda Allah ce wato ainihin absaru hashi'a da kuma waɗancan ma'abota zukatan da Allah yake kulubin yawon izin wajifa to waɗannan mutane za sun da sun halin kasancewa su sun kasance ai suna faɗa a nan duniya saboda izgili saboda inkarin alkiyama din saboda inkarin cewa za a tashe su da sun zamo suna cewa a inna shin yanzu mu lamar duduna mu ababen komarwa ne suka kafira a cikin lamarinmu na farko wai yanzu in mun mutu za mu dawo inda da muke a ce ko mun dawo haka shi ne yanzu a tularin ila haifar wai ka dawo al'amurul awwal inda da kake ka dawo mu dawo kuruciya mu dawo halittar mu mu dawo yanda muke haka din nan yanzu mu za a dawo da mu irin lamarin farko irin yanda rayuwar farko take irin yanda muka samu kanmu za mu koma a iza kunna izaman nakira yanzu idan muka zama kasusuwa diddigaggu ta kekashe ta kojele iska tana tana tana kakakakakin nan ta kuma diddige yanzu in mun zama waɗannan ƙasu zuwa irin wannan kuma a ce wai zaman duniya shi hashira a dawo da mu irin halittar mutum farko Allah ya ce to ai wannan shine ma huwa ahunu alai ai ya kuma sai dangane ga maka tunanin ka kenan ai duk wanda yayi abu da farko to ai in zai rabi ya kuma ai ya so in za a ƙara rabi ko yanzu wanda ya gina wannan misali masallaci sai aka ce to za a rushe ka ƙara gina wani irinsa haka ya fi iman ai tun da a sannan watakila da wancan sai da daga gwajawa ya ga cewa to mita nawa ya kamata isa a waje kaza mita nawa ya kamata isa a waje kaza mita wani gurin masu ya ga a ai bari an ƙara mita ko to amma yanzu idan ya zo fa ai idan ya san mita kaza ne wanda ya daidai da nan gurin baya buƙatar kuma wani ƙarin wato daɗa cewa to yanzu ina ne zai daidai da wancan saboda haka duk abin da ka riga ka yi shi a farko to in za ka yi shi da biyu ya fi maka sauki to Allah da ya halitta da halitta baki da kuma dan ya shafe ta ya ce ya dare ta ya Allah ta wa abin ilai dan gane ga aikin dan adam kenan shi dan adam idan ya aike farko to in zai da biyun ya fi sauki ya zama yana da experience akan yadda ya yi aikin sa farko to dan haka sai ka ce to a kalu sai ka ce to ai kirka to aiko wannan komawa zuwa rayuwar a ce za a dawo da mu idan yayin nan in dai har gaske ne in dai ya inganta za a dawo da mu din a to ai karatul hasira ai ta zama to ainihin komawa ce ma'abociyar wato ainihin hasara a to ai in dai har za mu koma lahira to ba a ce gashi kuma za a tashe mu mu kuma alhali ba mu yi aiki ba to ai komawa mu zuwa alkiyama din nan in dai gaske ne to ai ya zama komawa ce wato ta hasara domin mu ba mu da aiki a ciki a to ai tunda muka je ba mu da aiki ai mun mun koma koma ta hasara kenan eh ba mu da aiki eh kuma lahira aiki take bukata dai ne ba haushi ta ganganci zuwa lahira ba aiki to ai su sun yi gangancin kuwa tun daga sai an ga musu eh ganganci ka je lahira babu aiki wato ana nufin aiki kyakkyawa kenan to da haka duk wanda ya je lahira babu aiki kyakkyawa to ai ka ga yayi yayi ko karatun hasara yayi komawa komawa ma abuciyar hasara to wannan duk dai ina nuna cewa duk dan adam dai ya san cewa Allah ya bashi gida guda biyu gidan ka na farko shine gidan ka na duniya Allah ya saka ka a cikin gashi ka zo kana cikin sa to amma fa ba wai wannan gidan ne matabbaci ba ka sani kana da wani gidan kuma wanda wancan gidan shine gidan da yake matabbaci dan haka irin yadda ka tsaya ka gina gidanka na duniya nan to wajibi ne ka tsaya ka gina gidanka na lahira fiye ma da yadda ka gina gidanka na duniya din domin duk abin da ka gina a gidanka na duniya zaka bar shi ko kana so ko baka so zaka bar shi gidanka na lahira kuma zaka je ka iske shi abin da ka kai shi zaka samu saboda haka ita aljanna da Allah yake bayar da ita ba wai daki da gida Allah yake gina maka ba fili ne eh fili ne kowa fuloshi ne Allah zai bashi aikin ka shine gininka eh aikin ka shine gininka kar ka dauka cewa an je aljanna ai shikenan gidajen ka da irin na sabon annabi da irin waliye da bayan Allah duk gida ɗaya ne shikenan kawai gaban ka kutasce kai mun kulli shiga wancan kai mun kulli shiga wancan a'a gidaje ne kutas din ma ai akwai VIP kala kala ne gurgurdan gininka wato da ginin da zaka samu a gidanka shine gurgurdan aikin da kai a duniya akwai kamar da nan duniya ko a kusa in za a ce akwai mai ɗaki biyu ko eh akwai mai bene akwai mara bene ko ba kai shi ma yake ba ko shi ma ka gina aljanna yake shi ke in ka gina mai bene ka samu mai bene in ka gina mai ɗaki biyu ka samu mai ɗaki biyu in ka gina mai ɗaki uku ka samu mai ɗaki uku duk irin yanda aikin ka yake shine gwargwadon aikin ka gwargwadon irin gidan da ka samu bara ce ta aljanna saboda haka wanda ya je lahira ko ba tare da wannan aiki ba kaga ya karanta hasira shi ba shi ma da gidan na aljanna sai dai da gida auta Allah kiyaye to dan haka Allah yace fa inna ma hiya fa inna ma hiya zajratun wahida Allah yace to ai ma ita wacce radifa din da radifa da aka ga muku ai wannan wanda in an busa alkiyama ta tashi kenan kuma dukkanin ku za ta sheku ai zajratun wahida ai busa ce ɗaya za a eh wannan radifa din busa ce daya yake fit kamar inda lafari yake ko ya ce an tashi an tashi daga wasa dole ko an tashi daga rayuwa eh ba wasa ake ba in kai wasan to zaka ga wasa eh wanda yi wasan yayi wasa wanda kuma ya tsaya yayi abu na gari yayi aiki shikenan fit shikenan an tashi kenan kowa ma ya gama shi da mazala ce alƙiyam ba ta zo ba illa ba ta Allah ce ko Allah bita bakitan za ta zo ba wai shi ne da ba zo da ya ce ba ko to fa gobe shi alƙiyaman nan fa zaka faɗa in ji bane karshen satin nan ne kamar yadda ake faɗa ce Ramadan shura kwana kaza ko ya zo din ba wannan bane eh kawai idan ta zo din nan ba za ta zo ba sai bakta bakkatin za ta zo baraduwa manzo Allah yace har ma wato sai ya zama masu ciniki guda biyu suna ciniki wannan ya shimfida riga yana kaza na siya a'a ka kara min dai ina a nin ka sai mun lafiya ake nan kawai an tashi ma daga aiki kawai a jiki to an tashi in za a ƙara a ƙara a can din za ka ya kai maka siya a can eh annabi kafin ba za a rike riga ba ma an shimfiɗe ta ana cinikin ni na siya kaza kai ka siya kaza wani kuma annabi ya ce ya daga loma ya kai bakin sa ba ma za ka karasa bakin ba ya ji fit alƙiyama ta tashi saboda ba za ta zo ne ba ta ba wani zancen shiri ba wani za a ga ba wani za a ce ya tsara ya shiri babu wannan Allah ya ba mu shi yawa Allah ce bai za mu ji sahira ana cewa fit din nan kawai sai ga dukkanin halitta sun bayyana a sahira a ainihin wato fuskar kasa an kira ta sahira saboda ita kasa ce da ba a bacci a kanta an gama ita kasa da ba ta bacci ce a kanta ba sahira za a tashe su za a busa sai ga su an ce kila wani dutse ne a Syria wanda Allah zai bude shi a kansa za a kashe a kiyama ba kan wannan kasar ta mu da aka yi bai za a tashe ba a kan al'adu sakira fuskar kasar wannan na wannan dutsen wato na wato Syria shi Allah zai buda ya buda ya cika wato kasa da shi ko ina zama da kasa to sai ga su a fuska fuskar wannan kasa an tashi za a yi kuma hisabi akai na'am eh هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعسى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
Allah yake yadaba kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake hal ataka hadisi Musa wannan durma alqur'ani kenan kaga Allah ya faɗi alkiyama ya rantse ya faɗi ga ya to kuma to kowa ya tsorata to kuma shikenan bara a ba ku wata kaya zuciya kuma ta yi sanyi sai Allah yake yadaba da manzon Allah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hal ataka hadisi Musa idan an ce gabanin a bashi labarin to dama Allah ya bashi labari to sai ya zama halin nan ma'anar ta kai ma'ana kaddata ka hadisi Musa hakika ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hakika labarin nan na Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo maka na'am in kuma ba a bashi labarin ba to istifhamin nan na tashwiki ne bai gantawa ne sai bege ne cewa hal ataka hadisi Musa shin kuwa ka taba jin labarin Annabi Musa ka ji ko mutum kai wannan sai ka ji in bai ji ba sai ga ina shauƙin to ai ban ji ba to bara in ji sai ya tara hankalinsa domin iji an dai gantar da shi zuwa ga sauraron wannan isa da za a bayar to shine Allah yake tsaba da manzo Allah ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hal ataka hadisu Musa shin kuwa labarin nan na aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga Fir'aun da mutanensa shin ya zo maka ya Rasulullahi to daidai ina ake so ka ji dangane ga labarin nasa Allah ya ce iznadahu rabbu yayin da ubangijin annabi Musa ya kiraye annabi Musa din Allah ya kiraye shi ya ji zancen Allah domin annabi Musa ya ji zancen Allah zancen Allah na hakika shi dai ganin Allah ne bai ba wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi zancen da Musa zantewa ya yi zance hakiki na Allah to wannan kira da Allah ya yi wa annabi Musa lokacin da Allah ya kira shi bil wadi muqaddas a wani kwazazzabu abin tsarkakewa wanne ne tsuwa shine mai suna tsuwa wanda wani guri ne yana can a nahiyar ailatu tsakanin ailatu da misra a nan ne wadi muqaddas yake a nan ne wannan tsuwa din ne yake inda Allah ya zantar da annabi Musa alaihi salatu wasalam kuma ya bawa annabi Musa manzanci a wannan guri to a wannan guri ne a nan ne Allah ya kirayi annabi Musa alaihi salatu wasalam dan haka wannan da yake hikaya Allah ya ina gaya ina zai hakaito manzon Allah sama ita ne domin ai ban hakuri ga manzon Allah sannan kuma a tsautar da ainihin wato mutanen sa gaban sabawa manzon Allah domin annabi Musa alaihi salatu wasalam wato irin abin da ya same shi dangane ga Fir'aun da mutanensa to irin kwatankwacin abin da ya samu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma dangane ga mutanensa to dan haka akwai ban hakuri ga manzo Allah sallama cikin jin hikayar nan ta Annabi Musa domin shi ma yayi hakuri da irin abin da yake damun sa daga mutanensa domin Laraba suna cewa al-musibatu idza ammat haffat ita musiba in ta game sai ce sauki abin da ake cewa mutuwar yawa kakaci duk sanda al'amari ya same ka kai kadai sai ka rinka jin nauyin wannan abu amma da zarar an je cewa wannan abin ya samu wani ma ya samu wani to sai ka ji kamar kai rage radadin ko nauyin ko kuma zafin kaga ake rage maka to shine hikimar da Allah subhanahu wataala yake ya kai fitowa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hikaya ta annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar Allah yana cewa da annabi Musa kai hakuri irin yanda annabi Musa alaihi salatu wasalam yayi hakuri da Fir'aun da ainihin mutanansa domin mutananka duk kafircin su ne ba su kai kafircin mutanen Fir'aun ba eh duk kafircin mutanenka ba su kai kafircin mutanen ainihin wato fir'aunu ba to saboda haka amma annabi Musa yayi hakuri da su eh to dan haka kai ma ya Rasulullahi kai yi hakuri da su ga abin da ya faru ga mutanen fir'aunu inda Allah ya halaka su to su ma haka mutanen nan su ma su yi hakuri su ma idan sun yi hakuri ga irin yanda idan sun bika to su tsira in ba su tsira ba to ga irin yanda Allah ya halaka fir'aunu da mutanensa to kai ma kuma haka Allah zai halaka wannan mutane naka in ba su in suka saba maka to wannan an gaya manzala ya hakuri kuma an gaya wa al'ummar manzala lalle su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kada abin da ya sami Fir'aun mutanansa ya same su in sun saba manzan Allah to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas duwa shine wannan al wadi al muqaddas wato ko zazzabu abun tsarkakewa shine wanda Allah ya daukaka shi da saukar da annabta ga annabi Musa alaihi salatu wasalam shine mai wannan suna wato ainihin ruwa kenan domin Allah ya tattara dukkanin alkhairi ga annabi Musa a wannan guri eh shi da nan a watsatsu gurin ana kiransa tsuru kenan sunan gurin ne kenan amma shi kuwa din ne shine kwazon zaman da yake gurin tsakanin aidatu da misulu to shi ko kwazon zaman shi na kiransa ainihin ruwa din to Allah ya kiraye shi ne Allah ya ce da shi shi ne Allah ya ce da annabi Musa izhab ila fir'auna ka tafi zuwa ga fir'aun shine walid ibn mus'ab ar-riyahi wanda an ce gajere ne shi dan wada ne shi ainihin fir'aun kuma ina da dogon gemanya eh sannan saboda tsagalashin sama shi ke fasa irin takamman da kwaf kwaf kwaf mai tsayi wajen kada dai a gashi da dan gudure a cikin mutanensa ya tsaba ya wato ainihin daukaka da jin girma da jin girman kai to saboda haka to sai Allah ya bashi ya ba fir'aun wato mulki mai girma ya bashi lafiya ya bashi dukiya wanda wannan ita sa shi ya dagawa har yake kiran kansa cewa shi Allah ne to sai Allah ya tura Annabi Musa zuwa ga Fir'aun din yace zahab ila Fir'aun lalle ka tafi zuwa ga Fir'aun innahu tsada hakika lalle ki Fir'aun yayi shishiki ya ketare iyaka a wajen kafirci mana ya kai karshe akan kafirci tunda yayi da'awar cewa shine ma Allah to sai haka ketare iyakan nan shine da irin wannan girman kai da yi ga Allah subhanahu wataala da kuma inda yake bautar da su bani Isra'ila ya mai da su bayinsa to wannan shine tsagurubiya ne na Fir'aun to kaje in kaje me za ka ce da shi faƙul ka ce masa hallaka ila an tazarka ba na kiraye ka ba zuwa ka tsarkaka tsarkaka ka samu taskiya taskiya tsarkin zuciya tsarkakan nan taskiyar nan da ake fara nema shi ne ka shaida babu abin botan cinta sai Allah zuciya tana da dauɗa tana da dauɗa tana da dauɗa babban abin da yake tsarkake ta shine imani da Allah da zarar zuciya ta samu imani da Allah to ta samu inshirahi shine fu'adu kenan ta zama zuciya daga kalbi ta zama fu'ad akida to wannan zuciyar wannan tsarkin da ta samu na imani da Allah idan ya shiga cikin zuciya to zuciya tana samun karfafa ta samu takauya ta samu karfi to daga nan ne kuma abin da zai kuma tsarkake ta gyara ta gyara ta shine ambatan Allah zikiri yasa manzala yake cewa innal quluba tasdaq kama yasdaqul hadid manzala yace ita zuciya tana yin tsatsa irin yanda bakin karfe yake tsatsa kamar yanda bakin wato bakin karfe yake tsatsa zuciya ma tana yin tsatsa domin duk sanda bawa isaba wa Allah akwai wani annukatu sauda wato wani dan dugo baki irin abin da Bahaushe yake cewa tawadar Allah eh ai akwai wani dan abin da yake tuwa da shi a ce tawadar Allah to haka zuciya wannan abin is zai dugu a cikin zuciya duk sanda kake zaɓar Allah is is is is is haka yake da shine rainu bar rana ala qulubihim sai a samu rainu din da kai abin nan sai kuma am ala qulubihim aqfaluha sai ta rufe domin ko ina in ta kulle ta kulle da wannan an samu kukufu shine an samu wannan rufewa ta inda alkhairi ba zai kuma shiga kuma cikin zuciyar nan ba to amma abin da yake kankare wannan tsatsa zuciya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine me zikrullah shine ambatan Allah don bawa ina ambatan Allah ina ambatan Allah to zuciya tana tsarkakewa to sannan kuma za ta sama shamaki gabanin duk abin da yake wato ainihin wato ausa dauda na zuciya dan tana wanke zuciya ne girman kai hasada annanimanci riya ujubu duk waɗannan abubuwa sai zama zuciya ta tsarkaka gabarinsu to an samu wannan to ana samun taskiya kenan taskiya taskiya to kaga abin da Allah ya aika ni Musa ba a ce ka je wajen Fir'aunu ka zazzage shi ba ka bude masa wuta kai kaza a'a sai aka ce fa qul halaka ila an tazakka fa qul lahu qawlan layyinan kenan ashe ina cikin hikima shugaba musamman mai mulki ba ka zo masa da zafi cikin hikima ake kiran mai shugaba domin tsubiyani ne mulki da yawa waɗanda ba san wannan hikimar ba sai a ɗauka cewa ai gaya wa shugaba gaskiya shi da ka hau mimbari ka keka shi ka zazzage shi sai a ce wani ayi mai faɗin gaskiya ne a'a su cikin nasiha cikin jan hankali da lallama ta ka ake so duk inda ya kai da dogiyani da kake ra'ayi wani bawan Allah ya samu wani halifa daga cikin halifofin banin Abbas ya buɗe masa wuta eh wai shi ina kira ne ai mai da'awa ne mai sun usuru da'awa ba ya zo da'awa ya kai zo dinka bude wuta ya dinka bude masa wuta wato wai ina nuna masa kuskuren wasu abubuwa da ake yi ba ke ji ba kaza kaza kaza kin da ya gama sarki yana zo sai mai mushe kalle shi yace yace lalle sarkin wa'azi yace ka sani duk kaurin kaina duk inaji na duk kangarata ba kai fir'aun ba kai kuma duk iya wa'azinka duk yadda kai da zashi akan abu Allah ba kai annabi Musa ba amma da Allah zai tura annabi Musa zuwa Fir'aun sai fa kula lahu qawlan layyina da yaje kuma yi fa halaka me yake shi na halaka ila antu zakka ya ya kai ce ba na kira ka zuwa ka zakka na mallaki zuciya ba har ya ga masa to kai ka zo kana da abin nan to sai da ka udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasana sai da ka da wannan ake yi da wannan ake kira to sai da ka to haka annabi Musa ya gaya wa Fir'aun ya ce wa ahadi yake ila rabbika kuma zan zan nushe ka zuwa ga ubangijinka eh shine ahadi yake din eh zan nushe da kai zuwa ga sanin Allah din ta yadda zaka san Allah din ta hanyar hujjoji da dalilai kai kanka zaka ce kai kanka zaka da akwai Allah din tunda ba ba wai imani da shi ba da za a kanka masa a tora da Allah a'a dalilai zan nuna maka na hankali wanda kai da kanka zaka ce lalle akwai Allah shine wa ahadi yake ila rabbika in shiryar da kai in nuna maka nusai da kai zuwa ga yadda zaka gane ubangijinka ka san akwai Allah dan haka fataha sha ya zama ka ji tsoron Allah din ya zama ka samu jin tsoron Allah domin dama gayar abin da ake nema shine ainihin wato shuri din nan to kaga annabi Musa ya kira shi zuwa ga shari'a ta hanyar tosasawa ta hanyar ainihin wato kalami wanda yake mai taushi dan ya zama cewa ya karbu wannan wato shari'a ko kuma wannan sako da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wasallam da shi Allah ce fa arabul ayatul kubra sai annabi Musa ya nuna wa Fir'aunu ayoyi manya manya wadanne ne shine alid wal asa hannu da sanda domin wadancan ayoyi guda tara da Allah ya aiko annabi Musa da su ai wadancan sai bayan an an zo da masu sihiri an gama an yi komai sannan ne rugo suka bayyana amma waɗannan manyan guda biyu su aka fara nuna musu shine wannan yadul bayda hannu fara wanda in ya dauko ta sai ga tana kashe ido ma saboda haske sannan kuma sandar da yake jefarwa ta zama macijiya to waɗannan sune ayatul kubra sune manya-manyan ayoyi a cikin ayoyi guda tara din nan da Allah ya bawa Annabi Musa alaihi salam ya je ya nuna wa Fir'aun wannan amma tare da wannan Allah ya ce fakal zaba Fir'aun Musa sai Fir'aun ya ƙaryata ya sarefanta Annabi Musa wa asallahu ta'ala ya kuma saba wa Allah ta'ala ya ki bin Allah ya ki kuma ya da sakon da Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo masa da shi idan haka a wannan lokaci to tunda ya wannan sun ma'adbara bayan wannan ma sannan sai ya ƙara ba da baya ga barin imani ya a halin kasancewarsa yana mai tafiya a ban ƙasa da barna kuma ya ci gaba da zartar da irin barnar da yake yi bai daina ba ƙarshe ma fahashara fanada sai ya tara masu sihiri don a zo a yi mu'araba da annabi Musa a zo a kalubalanci annabi Musa sannan kuma fahashara itara junudahu itara kuma rundunarsa dan su yaƙi kuma annabin Musa ɗin ga masu sihiri a zo a yi sihirin tun da za ce abin da Annabi Musa ya sihiri ne to a zo a yi a yi kure in an kure shi ga kuma rinjina da kuma yaki Annabi Musa din to shine shi wato taron da ya tara wa Annabi Musa kenan fanada da kansa mai yana shela ba ma sai ba ai ba ya shelanta kowa izo kowa izo ga abin da yake so za a yi bayan an tattara an tattara ya tashi ce faqala Allah ya ce da su ana rabbukum al'ala ainihin ubangijin ku babban ma babban ma saboda lokacin da fir'aunu na Musa ya kira fir'aunu din nan to fir'aunu ya karaya ya tabbatar wannan abin ba su yi bane kuma ya tabbatar annabi Musa akan gaskiya yake da yace halaka ila an tazakka yace bara in shawara yace fama ne ka gani zan yi ne yace ba ya a wani sirta sirta to ai wato ai wato ai wato ce ya sirta rabban summa sirta abdan ya kana ubangiji kuka zama bawa eh ai an ci baya eh eh aku tasiru abdal ba'ali an sunta rabba ba da kunta rabba ka zama bawa kuma bayan ka zama ubangiji yace haka hoke yace haka ya dora shi ya dora shi a risho eh yace yace haka abin yake yace kai jama'a ana rabbukum al'ala in ma akwai wani ubangiji da Annabi Musa yake faɗa to ku sani karami ne ni ne babban eh ni in ga ubangiji ne to ni ne babban ya gaya musu haka larabu koki ba wani Allah sama da ni ni ne babba na fi kowa na'am to Allah ya ce fa ahadahu Allah sai ko ubangiji ya damke shi na kalla akira irin damkar ukubar wato kalmar sa ta karshe wal ula da kuma kalmar sa ta farko kalmar karshe ya ce ana rabbukum al'ala kalmar farko yace ma alimtu lakum min ilahin gairi na'am sai ka san ko Allah ubangiji mun bani ba ce ba san wannan ba to yanzu ya san akwai wani ga alimin zai ga masa to tunda akwai wani to ana rubu kuma al'ala to na kalal akira da Allah ya hada da waccan magana da waccan magana al'akira magana karshen nan ta ana rubu kuma al'ala wal ula da magana ta farko ma alimtu lakum min ilahin gairi to sai Allah ya hada sa ya masa damka aka damke shi da wannan wato laifi nasu guda biyu shi ne kalal akira wal ula da yake ma alimtu lakum min ilahin gairi sai bayan shekara arba'in idan shi kuma ana rubuta al'ala sai Allah ya haɗa to da shekara arba'in ɗin baya da ke yanzu ɗinnan Allah ya kama shi da wannan kalma Allah ya ce to fa inna fi zalika la ibra to sani wallahi a cikin wannan akwai izina akwai izina wallahi akwai izina inji Allah ba wai su isatul qur'an ba hayal bane suka shi alqur'ani ba wai kamar tatsuniya ce ba a karanta abu ne wanda yake waqi'i wanda an yi wanda in ka ji abin da wancan yayi abin da ake faɗa in jemin ɗan uwanka ya kama da wuta to eh to walle ka sani cewa abin da ya samu wadancan kai ma fa zai same ka in kai irin aikin da suka yi to don haka duk irin waɗannan kasasun Qur'ani ibra ce izina ce ji Allah Allah shi kuma wallahi lalle kuwa a cikin duk waɗannan abubuwan nan da aka ambata din nan to lalle kuwa akwai ibra akwai wato izina amma fa liman yasha ga wanda yake tsoron Allah shi yasa dama aka ce innal faraga wash shabab wal jida mufsidun lil mar'i ay mufsid saboda ita faraga samun dama Allah ya baka mulki kaga duk abin da ka faɗa za ko Allah ya baka kuruciya kaji kana jin lafiya kana jin ƙarfi waljida ko Allah ya baka wadata kaga ka tara dukiya to waɗannan su ne mutukatul limari ayyusu su ne abubuwan da suke ɓata mutum haƙiƙanin ainihin ɓatawa to don haka Allah ya ce fi zalika a wannan ƙaryata wannan da Fir'aunu ya wa Annabi Musa da wannan saba wa Allah da yi da kuma adibara din nan da kuma bada bayanan da yi fashara wa nada da kuma wannan tara tawaga nan da yi wa nada da wannan nida'in kiran nan da yayi duk waɗannan abubuwa din nan duk gashi ya gama amma ga inda kasan ya zama to wallahi akwai la'ibra akwai zina amma fa da mun yasha sai ga mai tsoron Allah saboda haka shi kullum wa'azi Qur'ani mai tsoron Allah shi yake wa amfani duk wanda bai samu shudi ba eh bai samu tsoron Allah ba to duk abin da kanta ba zai amfani shi ba shi zala ce inna mashallaha min ibadihi al'ulama wanda ya san Allah shi ya fi tsoron Allah domin duk wanda ya san abu ya san yanda Allah yake to ya fita ka san da shi sai da haka to lalle babban hadafi na wannan kisoshi to koya mana tsoron Allah mu tsoron Allah duk abin da zamu aikata mu san Allah yana jin mu yana ganin mu yana muraqaban mu kuma zai mana sakayya da wannan abin da muka yi wanda ya aikata kyakkyawa zai ga mai kyau wanda ya aikata mummuna zai ga mummuni Allah ya Allah ya kafi mu wajen aikata biyayya kansa Allah ya kai mu barin saban sa Allah sallallahu alaihi wasallam ana kallon mu bihamdi insha Allah la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh